نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد إخوان مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙare gode jinjina ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada wannan yini mai taron albarka yinin lahadi da litinin yau ya yi daidai da 26 ga watan uku musulunci watan rabinin awwal hijira yau da shekara 1446 29 ga watan goma na miladiya 2024 ba kammala kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarin albarka da ke cikin gidan alhaji sale mai nangi a nan gogogo shango a fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi a cikin littafin wani kitabu tauhid na babban malami a sheik na watan tara ko to to 29 ga watan tara haka ne miladiya 2020 muna bibiyar da ta cikin littafin na kitabun tawhid littafin babban malami a sheik muhammad bin abdulwahab rahimahullahu ta'ala wanda muke karanta shi a wannan majalisi a daidai wannan lokaci kuma zagayewar mako irin wannan a wancan mako malin ya mana karar cikin babin da yake cewa man haƙiƙar tauhida da kalla jannata bi ghairi hisab duk wanda ya tabbatar da tauhidinsa to zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba mun karanta wannan babi ina zato mun ji ƙarshen sa ko da yake mazo da littafi na wannan zato na mun ji ƙarshen sa eh misali da mun ko yawa darasi da nawa biyar to wannan kuma shi ne darasinmu na biyar a cikin littafin kitabu tawhid za mu tashi inda ma yake tafi masai a shafi na tara kiro fi jinai inda yake fi masai maliki cewa al'ula matsala na farko ma'arifatu maratibin nas bi tawhid sanin darajojin mutane cikin tauhidi can da mun ji inda Allah ke ce inna Ibrahim kana ummatan qanita shi annabi Ibrahim alaihi salam shi kadai al'umma ne mai zama kansa an fahimta kuma mun ji inda manzon Allah ce akwai wasu mutane guda 70 Allah zai shigar da su aljanna bi ghairi hisabin wala iqam ana fahimtar wannan kun ga shi mutane suna da bambance-bambancen darajoji a cikin tauhidi maratibun nas fi tauhid yadda wani tauhidinsa yake da ƙarfi ya fi wani wani wanda imaninsa da yaƙininsa yake da ƙarfi ya fi wani ana fahimta wannan shine matsala na farko mu fahimci cewa mutane ba matsayinsu ɗaya ba ne a cikin tauhidi akwai bambance-bambancen matsayi a cikin tauhidi a saniya matsala na biyu ma'ana ta haƙiƙu abinda ake nufi da man haƙaƙa tauhida tabbatar da tauhidi shi ne tsayuwa kan yi wa Allah ɗa'a da bin manzan Allah da tsayuwa an kowa bayan ko? ya sa na ce ribar kawo da littafi na mana yana ne shafi na sha ɗaya? fi masaya na sha ɗaya ko? to afwan a himin shiga cikin alkahumi da shirki ma kenan to afwan ba ta hudu littafi na ba shi yasa da muna shafi da sha daya fi masail ko yawa za mu tashi fi masail al'ula matsala na farko alkahumi da shirki tsoratarwa game da shirka domin can mun ji inda Allah yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha tsoratarwa game da shirka shirka shine laifin da Allah yake nasantawa da Qur'ani cewa duk wanda ya mutu iya shirka to Allah ba zai sashi aljanna ba in dai mutum ya mutu iya shirka to babu shakka Allah ta'ala ke cewa ba zai masa gafara ba kuma ba shi ba aljanna ana fahimta inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha to mun ji irin tsoratarwar da qur'ani yayi game da shirka matsala na biyu annar riya'u ko kuma annar riya min shirk ita riya tana cikin shirka riya yin abu ba dan Allah ba ana fahimta yin abu ba don Allah ba iya cikin shirka wanda mun karanta bayanai a nan a makon da ya gabata cewa manzan Allah ke ce ina aka kuma a fama a kafa alaikum a shirku rasu daga cikin abin da nufi tsorace muku ji manzan Allah tsiran Allah da aminci su tabbata gare shi shine karaman shirka sahabai suka ce ya rasu me karaman shirka sai ke cewa a riyau riya shine karamin shirka to wajibi ne mu kula mu tsaftace kanmu da gariya domin ita riya tana zama sanadiya ta rushewan aikin mutum da aikin da aka yi shi in dai da riya aka yi to Allah baya su duk girmansa kuma duk yawansa kuma duk daɗewar da aka yi ana yi Allah ta'ala baya san wannan aiki mun fahimci wannan a cikin darasin da ba a salisa mas'ala na uku mala yake cewa annahu min ash-shirk al-asghar ita riya tana cikin karamar shirka shine ash-shirk al-asghar tana cikin karamar shirka ita riya tana kai mutum ko zuwa ga babbar shirka ar-rabi'a matsala mai namba na hudu annahu akhawfu ma yakhafu minhu al-salihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya tsoracewa mutanen kirki abin da ya shafi riya iya tsoracewa bayin Allah fadawa riya ita kuma riya a galibiya tana fadawa ne kan mutanen kirki kuma riya tana kasancewa ne cikin aikin alkhairi da aikin da Allah yake so ya aminta da shi to a riya take shiga aikin da ake sa ran a samu lada daga Allah a nan ne take shiga kamar sadaka kamar ibada kowace kala kamar karatun tauhidi kamar abin da ya shafi azumi abin da ya shafi dukkan wani aiki da Allah yake so yayi alƙawarin ba da lada a kansa to a nan ne take shiga idan ba kuma ta ba a makon da ya gabata mun karanta bayanin mutane uku da za a fara sassa wuta kuma dukkan su riyan ce ta jawo musu ana fahimta riyan ce ta jawo musu daya imaninsa ya kai har ma jihadi yake fita yaƙi da ake tsakanin musulunci da kafirci ya fita a sare shi ya sara har ya jawo gida ya yi ta yin wannan har Allah ya karɓi rayuwarsa amma shi dai ya yi wannan jihadi don a ciki jarumi ne sai maza Allah ke cewa wannan Allah ta'ala ya ce ba shi da wani lada abin Allah wanda na biyu malami mai koyarwa in ya sa wani abu na san girma a cikin zuciyarsa to shi ma ba shi da lada abin Allah na uku mai dukiya wanda yake ba da sadaka da gine-ginen alkhairi shi ma in bai sa ikilasi yayi dan Allah ba to a lahira ba ruwan Allah da wannan aikin nasa ana fahimtar wannan to shine maza Allah ke tsoracewa bayan Allah na kwarai game da fadawa cikin riya al-khamisa mas'ala ne nan ba da biyar qurbul janna wannan yadda muka zo kusancin aljanna ko muka zo kusancin wuta wuta tana kusa da wa'ansu daga bayin Allah haka nan aljanna ma tana kusa da wa'ansu daga cikin bayin Allah shi yasa ma'aikin Allah yake cewa aljanna ta fi kusa gare ku kamar mutum ya sanya takalmi igiyan takalmin tana taba kafar shi sai ke cewa naru kazalika wuta ma haka take abu kaɗan za ka yi cikin yadda Allah sai ka samu aljanna abu kaɗan za ka yi kuma cikin rashin nasara da saba wa Allah ko mutum ya samu azaba nan yasa suka ce da ma la tahqiran min al ma'ruf shay kar ka sake ka wulakanta kyakkyawan aiki duk inda yake baka san aikin da Allah zai karba ya baka aljanna ba haka nan aikin zunubi shi ma ba a rena shi ba a san aikin da za ka yi Allah ya fishi ya saka cikin azaba sakansa da aikin lada da aikin zunubi ba a rena su ana fahimta as-sadisa matsala mai namba da shida al-jam'u baina qurbihi ma fi hadisin wahid yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ainihin hada kusancin aljanna da kusancin wuta a hadisi guda daya mun karanta hadisin a makon da ya gabata matsala mai namba na bakwai annahu mallakiyahu la yushriki bihi da kalal janna duk wanda ya mutse haɗu da Allah a cikin laifinsa ba shirka to babu shirka zai samu aljanna wa mallakiyahu yushriki bihi shay'an da kalal nara duk kuma wanda ya mutu a cikin aikin zunubinsa akwai shirka a cikin zunubin to da kalal nara manzon Allah ya ce za a sanya shi a wuta ana fahimta kun ga wannan shi ma zai nuna mana kusancin aljanna da kusancin wuta domin duk laifi in dai ba shirka a ciki to akwai yiwuwar Allah ta'ala idan ya so ya yafi wa mutum shi ne wai gafiru ma duna zalika da wani shawo amma in kuma laifi da shirka a ciki to Allah ta'ala baya gafarta wannan zulubin Allah baya gafarta saboda ka dukkan zulubi har in dai game da Allah ne iya da sauƙi abun Allah amma idan babu shirka a ciki duk zunubin da akwai shirka a cikin zunubin to babu shirka zunubin iya da ainihin haɗari domin iya iya kai mutum zuwa ga wutar jahannama Allah ya tsari ya sa manzon Allah a wannan hadisi yake cewa duk wanda ya mutu cikin zunubinsa babu shirka da kalla janna duk wanda ya mutu kuma cikin zunubinsa babu ainihin babu shirka zai shiga aljanna aka samu shirka kuma zai shiga wuta Allah ya tsare matsalan wa yake cewa walau kana min abadin nas koda ya kasance kuma ya kowa ibada shi wani mutum koda iya da ibada mafi yawa har in dai akwai shirka cikin ibada to Allah ta'ala ba zai ba shi aljanna ana ganewa shirka tana sa dukkan ibadar da Allah mutum yayi wa Allah to Allah ba zai karbe ta ba shine ce walau kana min abadin nas ko da ya kasance ya kowa ibada cikin mutum inda ya mutu da shirka to zai samu aljanna athamina mas'ala mai namba ta takwas al mas'alatu al azima mas'ala mai girma su'alul khalil lahu wa li banihi wiqaya ibadatul asnam al-khalil shine annabi ibrahim alaihi salam matsala ce mai girma yadda shi annabi ibrahim alaihi salam ya roƙawa Allah kansa da 'ya'yansa ya samu wiqaya tsaro da kariya game da bautar gumaka wanda yake cewa wajnubni wa bani an na'budu al-asnam ya Allah ka nesanta ni da ni da zuriyata game da bautar gumaka ana fahimta at-tasi'a matsala mai nan ba da tara a itibaru bi hali aktar likaulihi rabbi inna hunna adlalna kathiran minan nas annabi ibrahim ya lura da halin mafi yawan mutane an gane ku da yace Allah ina roƙonka da ni da zuriyata kama na katangan karfe game da bautar gumaka to ya lura da abin da mafi yawan mutane haka ne halayensu sai Allah yake cewa mutanen nan mafi yawa sai annabi Ibrahim yake faɗa wa Allah rabbi ya ubangiji innahunna cewa su waɗancan gumaka adlalla kathiran minan nas sun zama sadadiyar batan da yawa daga cikin mutane da yawa daga cikin mutane sun bata game da abin da ya shafi shirka da sihiri da tsafi da bautar gumaka yasa annabi Ibrahim alaihi salam yake rokawa kansa da 'ya'yansa Allah game da tsaro kada ya fada cikin waɗancan matsaloli al'ashira matsala mai namba na goma fihi tafsiru la ilaha illallah akwai fassarar la ilaha illallah kama zakar al-bukhari kamar yadda imam al-bukhari ya ambata al-hadiyatu ashara na goma sha ɗaya fadilatu man salima min shirk farallar mutumin da ya kubuta daga shirka duk mutumin da ya kubuta a laifinsa babu shirka babu shakka iya da farala ana fahimta daga cikin faralarsa shi ne a Allah ta'ala ba zai dawo da shi a wuta ba duk zunubi a Allah iya iya yafewa ko kuma mutum zai iya samun kansa cikin wuta amma ba zai dawo ba zunubin da ake dawoma a cikinsa shi ne a ainihin abin nan shirka a zunubin da yake dawomar da mutum a wuta shi ne shirka ko kafirci amma duk zunubin da ba wannan ba to akwai yiwuwar nan gaba cikin ceton da Allah yake ba wa ansu bayan Allah har ma da ƙarshe Allah ya ceto da kansa akwai yiwuwar mutum ya fito daga wuta duk wanda gina ce masa khalidi da fiya abada a wuta to ya mutu kafirin ko ya mutu mushriki amma duk girman sabonka da zunubi in dai ba shirka ba kafirci to akwai yiwuwar duk daren daɗaya mutum zai fito daga wuta ana fahimta ita kuma wuta ba ma wai ka daɗe ba a'a shafarta ma ko kallonta ko wucewa ta gunta mabala'i ita wutar jihar ma'aiki ke cewa sallallahu alaihi wasallam a samu mutumin da tun zuwansa duniya har ya gama shekarunsa duka kuma Allah ya bashi tsawon kwana ya taso cikin walwala da jin daɗi da annashuwa bai san ma wani abu ala ko da ba haka yi rayu saboda shekara saba'in zuwa ɗari ya duniya amma ya rahin sa'a ya cewa Allah ba a daidai bai samu wuta sakan ɗaya a wutar jahannama sai ta mata da gidi daɗi da ya duniya ko ya shekara dubu a cikin ni'ima da walwala a duniya to sakan ɗaya a cikin wutar jahannama wallahi sai ya mata da ya da ya yasa Allah ke cewa wa ma mata'ul hayatid dunya bil akhirah illa qalil ita in ka kwatanta rayuwar lahira a kanta duniya to duniyar yar kaɗan ce ba ta ma kai abu ga misalin ta da lahira haka nan kuma aljanna ita ma a sawa mutumin da tun da aka haife shi har ya mutu wahala yake sha bai taba jin wani abu daɗi ko kwanciyar hankali ba ya yi shekaru masu yawa a wannan rayuwar a haka ya mutu kuma ya sa Allah ya bashi aljanna a sanya shi a aljanna sakan ɗaya a fito da shi a tambaye shi me wahala sai ce wallahi bai taba jin sunan ta sai a yanzu ma ke jin sunan sakan ɗaya aljanna ya mantar da shi duk wahalar da ya sha so da karka rudu da cewa an nayi abu kaza zan ji daɗi zan hole a duniya kuma matukar aikin haram ne kuma karka damu da kan cewa wahala ce zan takura zan yi cikin babu da ɗanɗana ka yi in dai bin Allah ne da manzon Allah wallahi kai ita duniyar temporary ce rayuwa ce ɗauri ɗufiri mara tabbas can shi ne tabbas wal'akirtu kairu wa abu haka Allah ya ce ita lahira ita ce gida mafi alkhairi ga wanda suka mutu da imani kuma can ce gidan dawo ita lahira idan an je ba mutuwa in ɓangaren ni'ima ka samu ba mutuwa in ɓangaren azaba ne ma ba mutuwa ita mutuwa bakin ta duniya ke amma duk mutumin da ya tashi a kiyama to ba shi ba mutuwa abada ana fahimtar wannan kuma gidan nan guda biyu ne ƙur'ani ya yi bayani fariqun fil janna wa fariqun fis sa'i wa an su tawagar arka su aljanna Allah ya sa mu da cikin su wa an su tawagar kuma a kora su wuta Allah ya sa ba mu cikin su saboda ka gidan guda biyu ne kuma Allah domin kauna da yake mana a duniya da son mu da yake duk abin da zai kai mu wannan gidaje guda biyu duka sai da ya bayani hanyar aljanna sai da manzon Allah ya bayani har ma yake cewa babu abin da zai kai ku aljanna daidai kwayan zarra wanda ne kishirwar baki ba faɗa mafi haka nan babu abin da zai kai ku wuta daidai ƙwayan zara da ne kishirwa ban faɗa muku shi ba duk an yi bayani da ya halika man halaka an bayyana wa ya haya man haya an bayyana duk wanda zai rayu rayuwa ta kyau ta addini to rayu bisa hujja haka nan wanda zai rayuwa mummuna ya bace samu wuta shi mai rayuwa kan hujja ba dan ba ba bashi dalili ba dukkan abin da zai samu zama mu na Allah ne muna kusa da Allah wala ayi dare shi duk abin da zai nesanta mu da Allah da rahama shi ma yi bayanin sa ba wani abin da aka rage yasa duk mutumin da ya mutu ya kubuta daga shirka to iya da farala babban mutum ne ana fahimta to wannan shine karshen wancan darasi babi na gaba addu'a ila shahada Allah ilaha illallah addu'a kira zuwa ga kalmar shahada kira zuwa ga kalmar la ilaha illallah kalma ce mafi girma mun ji abinda annabi Musa ya tambayi ubangiji ko a darasin mu na baya cewa Allah ina so ka ban wata addu'a da zan dinga wanda zikiri ka dinga roƙonka kuma ina ambaton ka da shi sai Allah ya ce Musa ka ce la ilaha illallah sai ya ce ya ubangiji ai duk bayan ka suna faɗar wannan kalma ina so a canja min wani sai Allah ke ce annabi Musa da a ce sammai bakwai da ƙasai bakwai da dukkan abin da ake raya su da shi na ibada za a dunkule su a bangare ɗaya a sanya la ilaha illallah a bangare ɗaya to malat bihin na la ilaha illallah to la ilaha illallah sai ta rinjaye su gaba ana fahimtar wannan to ka zama to mai kira zuwa ga la'ila ilallah ko mai goyon baya a kira zuwa ga la'ila ilallah ko mai yawan faɗin la'ila ilallah mai aikata aiki da la'ila ilallah to wannan daraja ce da kima a rayuwar kudan musu wa kaulullahi ta'ala faɗin Allah ta'ala da yake cewa ƙul ka ce da su hazihi sabili ad'u ila Allah wannan shine tafarki na wannan ita ce hanyata ad'u ila Allah wanda nake kira zuwa ga Allah a kanta ala basiratin ana kuma ni ina kan hujja albasira hujjatul wadhiha iran da nake kan abi Allah to da dalili ne ba molanka bane ba ra'ayi bane ba goyen bayan wani bane a'a ina kira da hujja haka manzon Allah Allah yace faɗa wa duniya ina kira zuwa ga la ilaha illallah zuwa ga addinin Allah amma ala basira akan dalilai da hujja ana ni in ji manzan Allah wa mani taba'ani hakanan duk wanda yake bina duk mabiyina na gaskiya to shi ma iya kira zuwa ga Allah da hujja yasa dukkan malamin addini wanda zai sa al'umma a gaba ya faɗa musu Allah da manzan Allah to jarin sa ne hujjarsa ana fahimta kuma duk abin da zai yi ya kira mutane zuwa ga Allah a kansa to ya tabbatar akwai dalili amma kira ba dalili to ba kira zuwa ga addinin Allah ba kira zuwa ga ra'ayi ko raye wani bangaranci ko kungiyanci ne amma duk da'awa da ake so ta sadu da irin da'awar manzon Allah da sahabbai to babu shakka sai an daure da'awar da dalili yasa wannan malamin duk abin da ya kasa ya kawo ayan Qur'ani ko hadisi manzon Allah ya ce ko manzon Allah ya ce to wannan shine da'awa a musulunci baka da sai a cikin musulunci tuni Allah ta'ala ya riga ya tsara kayansa abinda ake so kawai bi zabi baka da wani ra'ayi baka da wani nagari a'a duk abinda addini ya tabbatar manzon Allah ya bayani shine addini inna dina inda Allah al-islam ana fahimta wa subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah wa ma ana minal mushrikeen bana ɗaya daga cikin masu hada Allah da bana cikin masu shirka sautu yusuf alaihi salam aya mai namba ta 108 wa an ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas allah ta'ala ya kare da su da shi da babansa duka sahabbai anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lamma ba'sa mu'azan ila yaman lokacin da ya tura mu'az bin jabal zuwa garin yaman ko kasar yaman manzo Allah ya tura mu'az a matsayin gwamna da zai ki kira mutane zuwa ga addinin Allah qala lahu sai manzo Allah ya ce mu'az inna innaka ta'ati qauman min ahli alkitab mu'az zaka je ka samu wasu mutane daga cikin ahli alkitabi daga cikin alyahudi wa nasara kenan zaka je ka same su amma mafi yawan su ahli alkitabi fal yakun awwal ma tad'uhum ilayhi shahadatu alla ilaha illa allah mu'az ya zamto a farkon abin da za ka fara kiransu a kansa shi ne shaidawa Allah ne kadai abin bauta ana fahimta shi ne farkon abin da mu'azu manzan Allah ya bashi umarni ya kirayi mutane a kansa awwalu ma tad'uhum ilayhi shahadatu Allah ilaha illallah farkon abin da zaka kira su su shaida Allah ne kadai za a bauta wannan kuma shine dukkan da'awar annabawa tun daga annabi Nuhu alaihi salam har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to dukkan da wannan da'awar sai fara ya qaumi ibudullah amalakum min ilahin ghayr ya qaumi ibudullah amalakum min ilahin ghayr ya ku mutane da ku bautawa Allah ba ku da wani abin bauta idan ba Allah ana fahimta shi yasa Allah yake faɗa mana cewa wa iza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun manzo Allah idan kace su ce la ilaha illallah sai su girman kai domin su sun san ma'anar la ilaha illallah suna faɗa suna faɗa sun san sun miƙa rayuwar zuwa ga Allah gaba daya ya samu shirkai suka ƙi faɗa la ilaha domin in sun faɗa sun san matsayin kalmar ana fahimta wa fi ruwayatin a wata ruwaya ila an yi wahidullah farkon abin da za ka kira su ɗayanta Allah su ɗayanta Allah wajen bauta wajen ƙudiri wajen sunayensa da aikace-aikacensa da sukofinsa su ɗayanta Allah a duk ɓangarorin da Allah yake buƙatar a ɗayanta shi fa'ilhum a ɗa'uka lizalik idan suka maɗa a suka ce sun yadda da la ilaha illallah ba abin bauta da cancanta sai Allah sun yadda sun mai kauya fa'alimhum anna Allah haftar da alaihim hamsa salawatin fi kulli yawmin wa laila suka ce da su abu na biyu kuma Allah ya ce a sanar da ku ya wajabtar muku da yin sallah sau biyar a dare da yini so ne salloli guda biyar na farilla daga asuba zuwa isha'i ana fahimta dama arkanul islam da kalmar shahada ibara shahadatu allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah nabi ba iqali sala ko iqamati sala kaga in sun yadda da kalmar shahada to sai a zo step na biyu sai a ce kuma ga sallah ubangiji ya ce mu dinga yin sallah sau biyar a dare daga sallan asuba har zuwa sallar isha'i da yadda manzon Allah ya koyar ya faɗa yadda za'a yadda za'a shine kira na biyu a cikin da'awa ta musulunci ana fahimta a idan sun ma da'a sun ce e sun yadda za su yi sallah fa in ma da'uka ne zane fa alimhum anna Allah da alaihim sadaqa fi amwalihim sai kai su stab na uku cewa Allah ya fardanta muku ya ce a sanar da ku ya fardanta muku yin sadaka daga cikin dukiyoyinku wannan wace irin sadaka ce zakka tunda an ce annalla haftarada Allah ya fardanta ita kuma sadaka ta yau da gobe ba ba ba farilla bace yawa sunna ce ta neman lada neman kusanci zuwa ga Allah amma sadaka da yake farilla ce to zakka ce ita ce in mutum bai bayar ba Allah zai kama shi masa azaba ana bai mitar wannan kaga dama an ce shahadatu Allah ilaha illa anna muhammadur rasul wa iqami salasi mai wa ita'i zakka to nan ma sai manzo Allah ce a faɗa musu in sun yarda da kalmar shahada sun yarda za su yi sallah sau biyar a dare da yini sannan mataki na gaba Allah ya ce a bada zakka a cikin dukiya ita kuma inda zakka take shiga akan bangarori guda uku na farko dukiya kamar mu ce kuɗi haka abu na biyu amfanin gona abu na uku dabbobi to zakka ba ta wuce wannan gida uku ko tsabar kuɗi ko kadaran kuɗi ko amfanin gona da aka noma ko kuma dabbobi da ka mallaka to waɗannan dukkan sun kai nisabi ana ba da zakka ana fahimta kuma wata hikima ta Allah Allah ya san yadda muke da san kuɗi sai ce wannan kuɗin da kake ganin sa kuɗin nan gashi nan wanda ake ta fama a kansa to wajibi da Allah ya ɗora maka a kansa in ya kai nisabi shi ne a kasa shi gida arba'in a bada guda ɗaya ana bayanta gida arba'in ba shi ma kuma ba daga yau ba don ka samu kudin a sai shekara ta yi nisabin zaka ya kai miliyan sha ɗaya ko miliyan sha ɗaya da ɗari tara da hamsin da biyar to idan yau misali ka samu wannan miliyan 11 da 1955,680 ka same su naka ne a yau muna 20 da shi daga watan rabiul awwal din nan ko 29 ga watan september din nan a ce yau ka mallaki wannan kudin ko kana juyawa adadin kudin ya kai haka a yau to ka kasa su 40 din ka ba da ɗaya ba a yau bane ba sai Allah ya kai wa baɗi yanzu ke yi shekara da dawo ana fahimta a yau ka samu nisabi to sai shekara ta dawo idan ya yi ƙasa da nisabin babu zaka a kansa idan iyanan a nisabinsa ko ya yi daidai ko ya haura to shi kenan za ka kasa dukiyar gida arba'in ka ba da kashi ɗaya wani shi ne zakar dukiyar amfanin gona sai ka sama ausa biyar daga cikin abin da yake jinsi ne ba a jinas ba ne jinsi shi ne kamar gero da maiwa jinsi kamar dawa ja da fara da maiwa da kai da da ƙaura da waye duk layin su da indi dawa ne shi ma wake duk layin su da ita ma gida duk layin su da to ba za ka haɗa gero da wake kace za ka bada zakar su ba a'a ba za ka haɗa dawa da riɗi ko da wake kace za ka haɗa su ke da sayo a'a akwai jinsu akwai ajinas to jinsin sai ya kai ausa biyar auzaki biyar ɗin nan zai kai buhu shida da rabi buhu mai cin kwano tamanin irin dana to sai an samu buhu shida da rabi a amfanin da yake ba jinsi ɗaya ne to shine aka ce ka kasa gida goma sai ka ba da ɗaya shi ne zan kasa amma in kasa da nisabi ne ba a ɗora ma dole ka bayar ba an kaga dama da za ka yi sadaka ko kyauta ana fahimtar wannan ita kuma dabbobi raƙumi sai ya kai 25 zaka bada jinsi raƙumi amma tun daga biyar zaka bada akuya in ya kai goma awaki biyu in ya kai sha biyar awaki uku in ya kai 20 awaki hudu to sai raƙumi ya kai 25 sannan zaka fara bada raƙumi daga nan kuma abin da ya sa saniya sai ta kai 30 akuya sai ta kai 100 ana fahimta to duk wannan fashi ne abin da zaka fi in ba don shaidan ma ya shiga cikin zukatan mutane ba ai ba za a yi kyashi wani ba da zaka ba za a yi kyashi yanzu mai miliyan arba'in fa miliyan arba'in to shi ne zai ba da miliyan ɗaya kuma Allah ya ce in dai ka ba da zakar dukiyarka sai Allah ya ƙara mai ta wa ma ataitu min zakati yuriduna wajha Allah fa ulai kumul mudrifuna duk abin da kuka bayar na zakar dukiyar ku kun nufaci Allah da shi to Allah zai lillinka muku shi خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن الصلاة سكن لهم والله سميع عليم أم أنا فهمت wannan saboda ka ita zakka in ka ga har mutum baya bada zakka to shi dan gaba ɗaya ya riga ya aure shi kuma malamai suke cewa in dai da za a yi zakkar fi sabilillahi wallahi talauci zai riga cikin talauci zai riga kuma zakkan nan domin Allah ya san yadda muke da san kai da san zuciya a abin da ya shafi kuɗi to Allah da kansa ya tsara mutane da rahama ya sa madallan musulunci farkon musulunci lokacin manzana da sahabbai kawai idan ka tashi fidda zakka bai kalma da zakka ba kai zaka bayar da kanka domin zaka yi san kai amma ka kai bai tilmali da musulunci su can bai tilmali su za tsara su ga su waɗanda mutane ne da ce su amma yanzu da yake babu tilmal a musulunci babu da wannan sai aka ce kowa ya fitar da kansa kuma sai san ka yake shigo ci ana fahimta da yawa wan suna yi wa Allah wayo wai a gina su gani wani ya dauka har yanzu wai kudi wai zallar kudi naira ko dala wai shine kadai ake bukatar za a bada zakka dukkan wata kadararka in dai ba gidan shiganka bane ko motan shiganka ko motar iyalinka ko gidan ‘ya'yanka ko wani boys kwata na ‘ya'ya ko baki in ka cire wannan to su ne kaɗai ba zaka a kansu amma dukkan wata kadara da za ta kawo kuɗi kamar shagunan haya gidajen haya gonakin da kake ba da su haya ana fahimtar wannan filaye da aka siya don su tsara daraja a sai da su to an ka tahi lissafin zaka hasu za ka lissafi hasu kowanne aje a mai kuɗi da kima a kwatsa a cikin dukiyar in ka tashi sai ka bada zakka su gaba haka ake amma wasu da yawa kudin da yake hannunsu tsabar kudin iske lissafawa ya su ba da zakka amma kadarorin da suke kawo kudin ba ruwansu ko motoci gare ka na haya in ka tahi lissafin zakka sai ka sa su a ciki duk kadarar da aka sai da dan a ci ribarta ko kadara ce ba amfani ake da ita da kai da iyalanka ba to wannan akwai zakka ana fahimtar wannan yasa da za a ke zakka kuma ake biya mutanen da suka dace a basu wallahi tallahi talauci zai rabu wallahi amma yin zakar ma kawai ana yin ta ne dai gashi nan gashi nan haka ake yawan da ya ga dama ya biya kanin matarsa ya biya kanin bazawararsa ya biya dan gidan uban gidansa ya biya matar kwastomansa a kasuwa haka yi mana akwai cin hanci ne cin hanci ne tunda Allah ya ce ga sunan guda takwas su za a ba su inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibn sabili sai ce faridatan min Allah wannan su Allah ya ce ɗaya daga cikin su ko dukkan su ka ba su zakka kenan ka huta ana fahimtar wannan to wannan shine abin da manzo Allah ya ce mu'azu ya faɗa mutanen Yaman idan sun yarda da la ilaha illallah sun yarda da sallah guda biyar a dare da yini to dokar musulunci ta gaba ne zakka duk wanda dukiyarsa ta kai misali wajibi ne wajibi ne ba lallai yasa ake ba Allah ya ce fidda wannan haƙin Allah ya biya bayan bayan Allah kuma ba da zakka ba wata alfarma bace ba alfarma bace datti ne a cikin zuciyar dukiyarka duk wanda dukiyarsa da zaka bai fitar maka kaddara datti ne a ciki kazanta ce kamar abincinka ne wata najasa ta zuba ciki in kana da wayo da hankali ba za ka ci ba to haka dukiyar da baba da zakanta take ba kaddara abinci ne najasa ta zuba cikin abinci duk dukiyar da ba a fada zakka to kazama dukiya ce najasa ce an bayyana wannan ita zakka kamar da tsarkake dukiyar take tsarkake dukiyar take ya sa manzan Allah da ahalul baitinsa ba sa cin sadaka ba sa cin zakka domin ausakun nasu ne datti ne zakka datti ce dattin dukiya ne sai an ba da ita sannan dukiyar za ta barkaka idan ba a bayar ba dukiyar alajasa ta ana fahimtar wannan shine abu na gaba da manzan Allah ya ce ka kira su Allah ya fardanta musu sadaka cikin dukiyoyinsu tu'khadhu min aghniyaihi ana karɓa daga mawadata ita zakka karwa ake a asali a faturaddu ala fuqara'ihim sai akai wa talakawa haka ake a karɓa kuma mawadata sannan a kai ma wa talakawa wannan ita ce zakka kawai fa inhum ata'uka lizalik idan sun yadda sun ma da'a za su bada zakka to wa iya fa iyaka wa kara'imi amwalihim to ina jan kunnan ka haka maza da yake jawo mu'azu kunni ina gargadin ka ba kai ba manya manyan dukiyoyinsu ba abin da ya shafe ka da dukiyarsu ana fahimta kaga wannan hatta masu da'awa a yanzu ba kai ba dukiyar mutane inda kana son ka zauna lafiya tun da manzon Allah ya yi wa sahabinsa wannan gargaɗi ka faɗa musu Allah ka faɗa musu saƙon Allah amma ba kai ba dukiyarsu ina jan kunnen ka ba kai ba abin da ya shafi dukiyarsu ba yasa ta annabi nuhu alaihi sallam ce ya qaumi la as'alukum alaihi ibada ya ku mutane ban tambaye ku wani dukiya ba don ina muku karatun addini in ajiri ila Allah lada na kawai Allah nake so yi bani ana fahimtar wannan duk mai da'awar da zai kwaɗayin dukiyar mutane da yake wa da'awa to da'awar ba ta da kima shi ma kuma ba da kima ana fahimtar wannan wajibi ne masu dawa su riƙe mutuncin kansu ba fadawa bane ba masu zuga bane ba masu bambanci bane amma abin takaici ya za ga wasu a midiya da sunan malanta su zama babba dawa suna kama sunan mutane suna jinjina musu ana musu irin abin da yake wa 'yan siyasa wannan ba daidai ba ne matsayin da awar ta fi ƙarfin wannan ba laifi ba ne duk mutumin da ya aikin alkhairi a mai addu'a ba laifi ba ne wannan sunna ce ta manzon Allah duk wanda ya taba gaba abin alkhairi ga addinin ko da wa'ansu daga cikin talakawa kai mai da awa ka ji labari za ka yi masa addu'a ba laifi ba ne ba amma kama suna da wani kirari da bambadanci da waye duk wannan ba aiki mai dama bane ana fahimta tunda nan manzo Allah yake faɗa wa Mu'adhu fa iyyaka wa kara'imi amwali ina jan kunnan ka ba kai ba manya manya cikin dukiyoyin su wattaqi da'awatil mazlumi kuma ka guji addu'ar wanda aka zalunta ya kai Mu'adhu karka yadda ka zalunci wani ya ma addu'a karka yadda da wannan duk yanda za a yi ka guji addu'ar wanda aka zalunta fa innahu yanda al'amarin yake laysa bainaha wa bainallahi hijab ita addu'ar wanda aka zalunta ba ta da hijabi tsakaninta da Allah ana zaluntar kana cewa Allah ya isa to shikenan magana ta kare ka dau fayi din shari'a ka kai wa Allah ka ci ne da baki kuma manzo Allah ya faɗa a hadisi Allah yake cewa wa bi izzati wa jalalati la ansurannaka walau ba'dahi kai wanda ka mun korafin an zalunce kan kwata ma haƙƙinka na rantse da girma ta da buwaya ta inji Allah sai na kwato ma a haƙƙinka ko da nan da wani lokaci yasa ka guji abin da za a ce ma Allah ya isa in dai hanyar zalunci ce amma Allah ya isa mata zalunci bace mutum ya yi ta ba abin da zai zalunta dan ka faɗi gaskiya ko kai wani abu na alkhairi amma Allah ya isa wannan ba za su shafe ka ba Allah ya isa da ake gudu ka zalunci mutum ka zalunce shi ka ci mai dukiya ko ka ci masa mutunci ko ka zubar masa da jini ko ka mai wayo ko ka mai damfara ko ka mai kun karfi ko ka mai nau'in wani zalunci ya ce Allah ya isa to wannan ba ta faɗuwa ƙasa ba za wallahi sai Allah ya kwata masa hakinsa duk girman ka duk matsayin ka kuma yasa nan manzo Allah ce mu'azu ka guji Allah ya isa wanda aka zalunta ka guji addu'ar wanda aka zalunta domin ba ta da shamaki tsakaninta da Allah duk mutumin da aka zalunci ce Allah saka min wallahi Allah sai ya saka masa akharajahu hadisin ya cikin littafin bukhari da muslim an fahimta walahu ma an sahal bin sa'ad akwai wani hadisi daga sahal bin sa'ad radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yawm khaybar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a ranar da aka yi yakin khaybar wannan yaki na khaybar a wannan shekarar Abu Hurairah ya musulunta bayan fatahu Makka ne manzo Allah bai bi shekara ɗaya ne ko biyu ba haka ko ƙasa da biyun ma kafin ya koma ga Allah aka yi haibar an ci musulunci bai taɓa samun dukiya a dunkula ba kamar dukiyar da aka samu a kai ba ba a taɓa samun ba dukiya ce mai yawan gaske wanda duk wata ƙishirwa ta musulunci da musulmi sai ta maganin ta ana fahimta har yanzu ma malamai sun ce a tarihi musulunci bai taɓa samun wata dukiya jimlatar wahida ba kamar yadda aka samu a kai ba to a wannan khaibar din manzo Allah sai yake cewa la'utiyanna rayata gadan yace gobe za a tafi khaibar ko aka ce eh to gobe nan zan ba da tuta ma'ana zan nada komanda a cikin ku na bashi tutar yayi rajulan sai zo da na kira wani mutum manzo Allah bai faɗi sunansa ba wani mutum ne amma a cikin ku yake shi zan ba wa tuta kuma shine komandan yakin yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu ki siffar mutumin iya san Allah da manzansa kuma da Allah da manzo su masu san sa kun ga wani ai daraja ta kare ki manzo Allah ne yake bada labarin shi wannan mutumin da zamu bashi tuta gobe a matsayin sa na komanda to iya son Allah da manzansa kuma Allah da manzo su ma suna san sa abu na gaba yaftahi Allahu ala yadai kuma Allah zai bada buɗi ta hanyarsa a jagorancinsa Allah zai bi musulunci buɗi. ana fahimta manzo Allah ya faɗa sahabbai wannan shikenan kuma yayi shiru bai ƙara wani bayani ba fa batan nasu yadu yadukuna laylatan ayyuhum yu'tiha ayyuhum yu'taha sai sahabbai sau kwana suna ta kaiwa da kawo wannan kowa ya za a ba wannan cutar an gane ko shi ne ya duku da ɗaya suna ta kaiwa da kawowa suna ta tunani manzan Allah da ya faɗa siffarsa da kuma irin yadda yake ƙaunar Allah da manzo da yadda Allah da manzo suke ƙaunarsa da kuma Allah zai baɗa buɗi ta hannunsa ke sabai su gani wannan kowaye wannan waye kowa iya ta gesin waye wannan waye wannan falamma asbahu ghadaw ala rasulillah gari yana wayewa asuba tana yi ke suka yi sammako suka tafi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa kulluhum yarjuna an yuqaha dukkan sabai kowa iya kudayin a bashi wannan tuta ko san dalili wallahi dalilin kawai dan manzan Allah ya ce da Allah da manzo suna son sa shi ma kuma iya san Allah da manzon sa wannan kawai ne dalili ba wai dalilin kujerar ba ko ofis din ba a duk ba wannan bane alƙawarsu dan manzon Allah ya bada shaidar mutumin da za a ba tutan nan gobin nan to lalle ilalla iya san Allah da manzo kuma da Allah da manzo suna son sa kuma Allah zai bada buɗi ta hannunsa to sahabbai wannan martabar da wannan darajar ita ce ta jawo su suke shauƙin kowa ya zama shi ne kowa iya so ya zama wani ana fahimta sai manzo Allah ce fakala sai manzo Allah ce aina ali bin abi talib ina ali dan abi talib kun ga bayanan ma ba yi sabawan Allah kwantar da hankalinka in dai rabanka ne wala sai ka same shi duk daga wuyanka in dai rabon ba naka bai ba za ka same shi kuma ko ba ka nan in dai rabon naka ne wallahi sai ka same shi ka ga sahabbai wanda suke nan ɗin kowa iya ta fatan a ce shi ne a ce shi ne kowa ya yi tsammako ya zo gaban manzan Allah ya tsuguna iya so manzan Allah ya ce kai ne sai ce aina aliyu bin abi talib ina aliyu gidan abi talib fakila sai aka ce da shi huwa yastaki ainihi iya ce ma idansa iya ciwo bai da lafiyar ido ba ku duba rabo da yake sai me shi iya jinya a kwance a gida amma da yake rabansa ne sai da je same shi ana fahimta ya yasa bai suka ce manzala iya can wala idansa iya ciwo bai da lafiyar ido fa arsilu ilayhi sai aka aika aka ce yazo manzon Allah iya san bai shi fa utiye bihi bai ma iya zuwa da kansa ba aka zo da shi aka ruko shi domin idansa iya ciwo fa basaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainihi albishir din farko da dajirar farko da sai na aliyu ya samu a wannan karon sai manzo Allah ya masa tofiya idansa yine fa basaka albisaq shine tofiya da yawo yawo a cikin tofiya an gane ko sai manzo Allah ya masa tofiya idon sai na aliyu ke cewa wallahi sai ji ya ku gani ma akan da idan take idan ya dawo fes ya ce wallah sai ji ya kuma gani a kansa kan da a to ya ji addu'a addu'a wasa ce musamman addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba wasa ba ce manzon Allah ya masa addu'a idan ya toba masa sai idan ya dawo fes wada'alahu ko manzon Allah ya masa addu'a fa bara'a sai manzon sai sai na Ali ya warke wannan ciwon ya fita daga jikinsa ka allam yakun fihi waja'un kamar ma bai taɓa ciwo ba kamar ma bai taɓa yi ba to ba ma wannan ba abin da ya fi wannan ma ya faru ba Allah ya yi akwai wani bawan Allah ana yaƙi da ake yaƙi sai aka harbe shi a ido sahabi ne idan sai fita da idan sai fita ba a sahabi suna da ƙwararrai ba sai ɗauko idan ba a ƙasa ya ɗauko shi ya riƙo shi a hannunsa sai ya nufaci manzan Allah da shi ya ce ya rasu da an harbe na ido ga har idan ma ya faɗo ga shi ya ce magani magani sai maza Allah ya ɗauki ya karɓi idon ya ɗaura shi a hannun sai bushe ƙora da yayin da idon ya ɗauka sai so zo mu gani da ya meko kansa maza Allah da ya gurbin idon da ya sa wani idon da ya buga shi ko sai koma ya je tafiyar ka an yi an gama ke sai ce wala sai ya fi gani ma a kansa akan ɗaya sallallahu alaihi wasallam idan a ƙarfa aka ɗauka aka goge ƙoran ya kwaba masa shi ya idan ji da suke na magana ta gari akwai likitan da zai wannan babu wani ya mutum ai ba zai yi ba aikin ya fi ƙarfinsa wannan aiki ne ne ritajjen Allah wanda Allah bai kunyata shi duk abin da manzan Allah Allah baya kunyata shi yau ma la yakudhi Allahu an-nabiyya wallazina amanu ma'a ana fahimta sai na aliyu ya zama to kamar ma kamar ma bai taɓa ciwo ba ya ji ya dawo fes fa'aɗahun lahun raya fa'aɗahun raya sai maza Allah ya ɗau tuta ya bai shi a matsayin sarar kwamanda fakala sai maza Allah ya ce da shi in fis ala rislika ka tafi cikin taka tsantsan ba gaggawa ka tafi cikin sandu-sandu hatta na zalabi sahatihim har sai je har sai ka je bayan garinsu ka sauka ka yi sansaninka a bayan gari sun maja'uhum ilal islam farko karka kai musu yaƙi ka fara kiran zuwa ga musulunci kunga wannan akwai darasi a kafiri mushiriki ɗan bidi'a mujirmi waye-waye to a matsayinka na mai da'awa farko ba su kansa za ka yi da wannan laifin ba me za ka fara yi masa wa'azi za ka fara yi masa ana fahimta amma yanzu mutane nawa ake kafirta ba musu wa'azi mutane nawa ake bid'a dai dan bid'a ne ai mushriki ne amma bai taba mai wa'azi ba farko abin da ake so ya ji ayi wa'azi in wa'azin ya ji an yi an yi ba a gyara ba to wai Allah sai a bashi sunan da ya dace da shi to amma yanzu kalmar ce take zuwa kafin wa'azin ya ji a ayyan bidiya ne ai mushrikai ne ai kaza ne to kai ana bin ka bashi kafin ka faɗi wannan kalmar sai kai wa'azi sai ka je ka karantar da mutum in bidiya ce sharrinta da yadda ake faɗawarta da yadda take in shirka ce ga yadda take ga yadda ake fadawa ga hadarinta in zalunci ne ga yadda yake ga hadarinsa da ayoyi da harisai sai wannan sun je kunnensa tukun har in bai gamsu ba bai karba ba to shikenan sai a bai zuwa da ya gamata ba shi yasa nan manzo Allah ce sai nalibi in ka je ka sauka a bayan gare kai sansaninka farkon abin da zaka fare ka fara kiran zuwa ga musulunci kar a kai musu yaki kar a harbe su ka fara zuwa ka tallata musu musulunci da kyawawan ɗabi'unsa da yadda Allah ke yafi abin da aka yi kafin musulunci da faɗin rahamar Allah da kaza da kaza ka kwaɗaitar da su musulunci tukuna wa aka birhum ma ta jibo alaihim min haƙƙillah kuma ka karanta musu abin da ya zama wajibi a kan cikin haƙƙin Allah Allah ta'ala fiye a cikinsa ka ci abu kaza da kaza da kaza wajibi ne haƙƙi ne na Allah a kan fawallahi manzan Allah yake wasu yana aliyu rantsuwa ya ce ina rantsuwa da Allah la'an yi hadi Allah bika rajulan wahida sai na aliyu ka yi dace ka yi gam da katar mutum ɗaya ya shiryu ta hanyarka ba fa musulunta ba fa ya shiryu iya wani laifi ya gane laifin ta dalilin ka yi shirya ya daina laifin dacin bai iya tsarki ba dalilin ka iya tsarki dacin bai iya alwala ba dalilin ka iya alwala dacin bai iya sallah bai san kabli da ba'ari ba dalilin ka yi sani dacin azzalimi ne dalilin ka daina zalunci dacin kaza ne dalilin ka daina to mutum ɗaya shiru ta hanyar ka manzon Allah ke ce ina rantsuwa da Allah khairul laka min umrin ni'am yafi alkhairi a cika ma duniya duka da kadara mafi tsada a lokacin da kake rayu an ni'am sune jajayen rakuma tunda a lokacin su ne kadarori mafi girma a lokacin a wancan lokacin ba kadarar tafura kuɗi da rai yi malamai suka ce to a yanzu za ka iya fassara wa mutum da kadara mafi tsada a lokacin da kake rayu ana fahimta don da da kadarar da tafi wannan tsada da mazana da ita zai buga misali to a lokacin rakumi ne ƙarshen kadara mafi tsada a lokacin to mutum ɗaya ya gane kuskuren ka dalilin ka gyara ya daina to ya fi a cika ma duniyan nan kaf da kajaroyi a ce duk naka ne to ladin da zaka samu abun Allah da alkhairin da zaka samu abun Allah yafi wannan wa ma mata'ul hayatud dunya bil akhirah illa qalil ko illa mata ita rayuwar duniya an ga kwatanta ta da lahira to dan kankani ne rayuwa ce mata da tabbas an gane ku da can yace duku da lalata mu ai a yakuduna suna ta kutse suna ta tunani wannan kowaye wannan kowaye zai samu wannan tudda waye wannan waye wannan ya fasa daidu kuna hina ya kudu ne fihi masai al'ula matsala na farko anna da'awa ila Allah tariqun man ittaba'a rasul sallallahu alaihi wasallam kira zuwa ga Allah hanya ce ta mabiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mabiyin manzon Allah ya zanto iya da hannu cikin da'awa ko mai yi ko mai goya mata baya ko mai dama mata ko mai son abin ka zanto akwai wani rabanka da cikin da'awa a rayuwarka ana fahimta الثانية نبي التنبيه على الإخلاص فذكر واجمع الإخلاص يم أبو دان الله لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه da yawa daga cikin mutane ko da zai kira zuwa gaskiyar to ta bayan fage kuma iya kira zuwa kansa ne ba ikilasi iyaye domin neman girma ko neman abin duniya asalisa matsala mai namba na uku annal basira min al fara'id sanya hujja cikin wa'azi dole ne iya cikin farillan wa'azi iya cikin farilla cikin da'awa ka sanya dalili da hujja a cikin kiranka arabi'a na hudu min dala'il husnul tauhid daga cikin dalilai na kyawun tauhidi annahu tanzihu Allah ta'ala min al-musabbah iya cin abin da ake tsarkake Allah ta'ala daga daga zagi a gun kafirai in ta tauhidi ya gyaru to za ku biya wa Allah kariya game da dukkan wata mummunar maganar za a ci ginawa al-khamisa na biyar anna min qubhi shirki kaunuhu musabba lillah daga cikin shirka mafi muni ya zama to akwai zagi ko faɗawa Allah magana da bada dace da shi ba as-sadisa na shida wahiya ahammiha shine mafi muhimmanci i'azul muslim min an shirki la yasiru minhum walau lam yushrik yake cewa i'azul muslim ko kuma i'adul muslim an shirki la yasiru minhu karantarwa da kai da kawo cikin mushrikai ka je ka dawo kana ta musu wa'azi ana gane ku to la yasiru minhu mutum baya zama daga cikin su din cewa kuda daga cikin su bai zama ka zama daga cikin su walau lam yushrik ko kuma cakuɗa da shirka da rashin bambance shirkar abun wa'ansu to bai kai mutum zuwa ga shirka ko da ba shirka yake yi ba ma'ana zama dai cikin mushrikai kala biyu ne dama ko dai su rinjaye ka zama shiriki ko kuma kana musu wa'azi a samu kubutar wa'ansu daga cikin shirka su dawo kan gaskiya na bakwai kaulu tauhid awwal wajib kasancewa tauhidi ne farkon abin da Allah ya wajabta as-samina na takwas an yabda bihi kabla kulli shay'in hatta salah da tauhidi ake farawa kafin komai har sallah ma bayan tauhidi dake biyo at-tasi'a anna ma'ana an yuhidu Allah ma'anahu shahadatu Allah ilaha illa kadaita Allah shine ma'anar la ilaha illa Allah ba abin bauta da cancanta sai Allah al-ashira na goma anna al-insan qad yakuna min ahli al-kitabi wa huwa la ya'rifuha mutum zai iya kasance cikin yahudawa ko nasara amma bai ma san ya faɗa ɗin ba au ya arifuwa wala ya amalu biha ko ya san addinin nasu ne amma ko da bai aikata aiki da shi ba wannan ba zai gama ba da ina sauri mu gama amma ba zai gama ba gaskiya to za mu tsaya nan insha Allah sai mu tashi a matsala mai nan malamu ba sha da insha Allah abin da muka faɗa ne dai Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah ta rayar Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu kudinta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu kudinta wani addu'a Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya mana albarka Allah ya samu gama da wannan rayuwa lafiya Allah muna roƙonka ka ji kanmu ka ji kan mahaifanmu Allah ka ji kanmu ka ji kan mahaifanmu Allah ka sa da mu da su aljanna ce mu kuma ya rabbul alamin Allah muna roƙonka ka shirye da mu da zuriyar mu ɗora mata farki madaidaici Allah muna roƙonka da khairin duniya da lahira Allah muna neman tsarinka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka duk wanda zai zama alkhairi gare mu Allah ka haɗa mu da shi duk kuma abin da zai zama sharri gare mu Allah ka raba mu da shi Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiyar mu ka ba su lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ta'ala muna roƙonka ka shiga mamatan mu ka warkar da mijinitan mu ya Allah ta'ala muna roƙonka ka taimake mu ka samu lafiya mu kammala lafiya Allah ta lamar roƙonka ka ba mu damar da ka kame albarka wanci rayuwa da yake cikin sa akwai mana roƙon Allah ta ya kama na ɗauki ya kama na agaji da gare shi sassauta mana wannan rayuwa ya rabbal alamin Allah sauki a hannunka ya Allah kama na sauki a wannan rayuwa ya Allah ta lamar roƙonka ka samu lafiya mu gama lafiya wannan karatu namu Allah ka sanya masa albarka Allah ya ƙara masa albarka Allah ta'ala ka sa ya zama haske a gare mu a duniya da lahira akwai dan uwa malam umar kullum muna sanya wata ya gare mu yarin ya wajensa cikin addu'a akan larurar da ke fama da ita Allah ya yi mata Allah ta'ala ya sa ya zama kafara Allah ta'ala ka yayi mata dukkan abin da ke damunta da ka da mata da lafiyarta da tsuwarta da sauran musulmai gaba daya wanda ya asasa wannan masallaci Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya karba ayyukan suna alkhairi da namu Allah ya ji kama ya fansa da namu Allah shiri da zuriyarsa da namu Allah ta lamuna roƙon ka samu lafiya mu gama lafiya ka ba mu tsaro da kariya dukkan wani wannan masallaci Allah bai da kowa gidansa lafiya Allah ya hada mu cikin wannan lada gaba daya اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم